أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حراس العقيدة ما زلنا ولم نبرح ندندن حول أعظم آية في كتاب العزيز الحميد ونأتيكم بشرح معانيها بحول الله وقدرته المحور السادس إحاطة علم الله تعالى بجميع الكائنات وذلك في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إنه العلم المحيط الكامل الشامل يقول الله تعالى في تنزيله المحكم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم ولا خمسة أكثر إلا هو معهم أينما كانوا معهم أينما كانوا بعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته وقهره قال ابن كثير عليه رحمة الله وفي هذا دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها ومستقبلها وحاضرها كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون ويعلم أحوال المكلفين قبل إنشائهم وحين أنشأهم وبعد مماتهم وبعد ما يحييهم فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وبهذا نستطيع الرد على القدرية الغلاة فإثبات, عمو فإثبات عموم, عموم العلم يرد عليهم لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت المحور, أو المحور السابع عجز العباد عن أن يحيطوا بشيء من علم الله إلا بمشيئته وتقرير ذلك في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما فلما بين سبحانه قهره لهم بعلمه بين عجزهم عن كل شيء من علمه إلا ما أفاض عليهم بعلمه فقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء أي قليل ولا كثير من علمه إلا بما شاء فبان بذلك ما سبقه لأن ما كان شامل العلم ولا يعلم غيره إلا ما علمه كان كامل القدرة فكان كل شيء في قبضته فكان منزها عن الكفء عن الكفء فكان منزها عن الكفء متعاليا عن كل عجز وجهل فنفى أن يعلم أحد شيئا من علمه إلا بمشيئته ليس إلا أنه منفرد بالتعليم فهو العالم بالمعلومات ولا يعلم أحد شيئا إلا بتعليمه كما قالت الملائكة لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأن وأنت على علم علمكه, علمكه الله وقال مخاطبا معلم البشرية صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال سبحانه ممتنا على جميع خلقه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وبين سبحانه وتعالى أنه علم الإنسان ما لم يكن يعلم فقال سبحانه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم واقتص الله سبحانه وتعالى نفسه بعلم بعض الأشياء لم يطلع, لم يطلع عليها أحدا من خلقه ليبين لهم عاجزهم وعدم قدرتهم على إدراك علم شيء لم يعلمهم إياه فقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وهي المفاتيح الغيب وهي المفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو كما قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عباد الله إذا كان علم الله الذي وسع كل شيء لا يحيطون به عباد الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فكيف يحيط به العرافون والمنجمون الدجالون والكهنة المشعوذون الذين أسبحوا يتفنون في معرفة المستقبل والحظ المنشود والاطلاع على الغيب فبعض الناس يعتمدون كل الاعتماد على الكهنة والسحرة الكذبة فترامى ضعاف الإيمان على أبوابهم وصدقوهم في دعاويهم بأنهم يعلمون الغيب قال الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى ليتي daga cikin jerin gwano na khutubobi da muka ɗauko a kan sharhi da man aya a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi kamar yadda muka ɗauko bayani a khutubar mu ta baya mun tike ne a gaba ta biyar ita ce a bayani akan ceto man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni yau insha Allah ta'ala cikin kaddarawa Allah da ikonsa da kuma yassarewarsa za mu ɗora daga wannan gaba da muka dakata gaba ta gaba 'yan uwa wacce ita ce gaba ta shida daga cikin gaɓoɓi guda goma da wannan aya ta ƙunsa tana bayani game da kewayewar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da mamayewar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gamewar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkanin kasantattu duk abin da yake kasantacce ne a sama ko a ƙasa ko abin da ke tsakaninsu lallai ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya mamaye shi ya kewaye shi ya kuma haɗa da shi wannan zama fahimta ka ne cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum fassara wannan da hausa shine lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana sanin ma baina aidihim abin da ke gaba gare su su bayi kenan mu bayi kenan gaba ɗaya wa ma khalfahum Allah subhanahu wata'ala kuma yana sanin abin da ke bayan su ko abin da ke bayan mu gaba daya wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da wannan shine Allah subhanahu wata'ala yana sanin abin da ke a gaba gabayi shine duk wani aiki da dan adam zai aikata duk wani abin da ka sani wanda baka aikata shi ba a gaba amma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara maka zaka aikata shi to yana rubuce a cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala Allah ya san shi wa ma khalfahum da abin da ka riga ka gabatar da wanda kake yi yanzu dukkaninsu Allah subhanahu wata'ala ya san su wasu daga cikin malamai suka ce a'a abin da wannan ayar take nufi ko wannan gaba take nufi shine lalle Allah subhanahu wata'ala shine yake sanin abin da bayi suka gabatar a duniya da kuma abin da za su gabatar a lahira abin da zai faru da su a duniya Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san shi tun daga farkon halittar mutum zuwa sashi aka bari duk babu abin da ke buya gare shi subhanahu wata'ala haka nan daga lokacin da aka sa mutum a kabari har zuwa lokacin da Allah zai tashi kiyamarsa har abin da ya shafi hisabi har tafiya wuta da aljanna duka babu abin da ke buya a cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala to ashe kaga in dai haka ne babu wani abu da ke buya gare shi subhanahu wata'ala shi sa iliminsa ilimi ne da yake kewayayye kuma cikakke kuma gamamme ya kewaye komai ya cikakke ne babu tawaya a tattare da shi sannan ilimi ne da yake gamamme babu wani abu komai kankantarsa ‘yan uwa masu albarka da yake fita ƙarƙashin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala babu shi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tar anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard baka sani bane ya rasulullah ko baka gani ba tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annallaha ya alamu haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sanin ma fi samawati dukkan abin da ke cikin sammai ƙarami da babba wa ma fil ardi shi yake sanin dukka abin da ke cikin ƙasai ƙarami da babba wanda ido ke iya gani da wanda ido baya iya gani wanda aka san da shi da wanda ba a san da shi ba duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi yana kula da shi kuma shi yake kula shi yake kiyaye shi Allah subhanahu wataala ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum kin gani ko wata tattaunawa ko mitin suna mutum uku illa huwa rabi'uhum sai Allah ya kasance shine na hudun su wala khamsatin mutane ba za su kasance su su biyar ba suna ganawa suna tattaunawa akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli da suka shafe su illa huwa sadisuhum face Allah subhanahu wataala shine na shidan su wala adna min zalika ko da za su yi ƙasa da wannan lambar wala aksara ko da za su fi haka goma ishirin talatin ɗari matuƙar mutane za su haɗu don tattaunawa lallai Allah subhanahu ta'ala na tare da su Allah maɗaukin sarki ce illa huwa ma'ahum face sai shi subhanahu wata'ala ya kasance tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance subhanahu wata'ala wannan ma'iya ɗin ma'ahum aina ma kanu Allah na tare da su duk inda suka kasance bi ilmihi yan uwa da iliminsa wa qudratihi da ikonsa wa iradatihi da nufinsa wa ihaqatihi da kewayewarsa wa qahari kuma da rinjayensa babu wanda ya isa ya tattauna kai ko shi kadai ne ya tattauna wani abu a cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki bai sani ba ballantana ku ku biyu ballantana uku ballantana sama da haka amin babu aula kenan Allah subhanahu wataala na tare da su wannan tarayya ce yan uwa ta ilimi da kuma a kudura da kuma rinjaye ba ta nufi tarayya na jiki da jiki ba ta nufi tarayya na cakuduwar Allah subhanahu wataala da bayansa wa iyadu billah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran Allah ya girmama ya ɗaukaka a siffanta shi da irin wannan ƙazama siffa cewa Allah na tare da bayansa da gangan jikin shi ko shakka babu wannan muguwar aƙida ce da ta ɓangaro ta samo asali daga jahamu ɗan safwan ɗaya daga cikin firƙoƙi na ɓata na farko farko da suka fara ɓallewa a cikin addinin musulunci waɗanda suka kore siffofin Allah subhanahu wataala gaba ɗaya suka ce Allah ba shi da kowace siffa shi sa suna nufin Allah na tare da kowa komai ko ina Allah yana nan da zatinsa yan uwa wannan ba aqida ce ta ta gangarin addinin musulunci ba wallahi yan uwa ba aqida annabi Muhammad bace wannan sallallahu alaihi wasallam fadin cewa Allah yana ko ina ba aqida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bace aqida ce ta Jahamu dan Safwan mabiya jahamiya kenan hatta asha'ira wannan ba aqida su bace mu ji da kyau mu sani asha'ira wannan cewa Allah na ko ina ba aqida asha'ira bace aqida asha'ira shine Allah bashi da makani su haka suke cewa Allah baya ko ina baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya haɗe baya rabe baya ciki baya waje kaga babu kenan su kuma matsalar da suka samu kenan suka ce ba wa Allah makani so da haka ba ka ce Allah yana sama ba ba ka ce yana ƙasa ba ba ka ce yana gabas ba baya yamma baya kudu baya baya ciki baya waje baya haɗe baya rabe to akwai shi kenan wannan babu kenan to wannan ita ce aqida asha'ira wa ita ma kuskure ce ba daidai bace ta ci karo da aqidatu ahli sunnati wal jamaa yan mazan jiya mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba aqida su bace so da ka fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah na tare da su aina ma kanu duk inda sai kasance yana nufin bi ilmihi wa qudratihi wa iradatihi wa qaharihi da iliminsa ai wannan ya fi cikama da nuna girman mulkin Allah subhanahu wata'ala da buwayarsa Allah ya daidaita akan al'arshinsa amma duk abin da kake a take buya a gare shi subhanahu wata'ala yan uwa wannan bai fi cikan mulki ba amma ka ce Allah na tare da mutum wannan wulakanta Allah subhanahu wata'ala ne Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye lalle yan uwa na masu albarka wannan aya tana nuna mana faɗi na ilmin Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da bayi za su yi da zai ɓuya daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Ibn Kafir, Abul Fida, Ismail Ibn Kafir, Allah ya masa rahama, a cikin tafsirin sai yake cewa, lallai wannan aya da muka karanta yanzu, dalili ce da take nuna kewayewar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala bi jami'il ka'inat ga dukkanin wasu kasantattu, ya ce ma biha abin da ya wuce nasu wa mustaqbaliha da kuma abin da zai zo nasu wa hadiriha da kuma abin da suke yanzu duka Allah subhanahu wataala ya kewaye shi da sani babu abin da yake buya daga ilimin sa subhanahu wataala shi sa Allah subhanahu wataala yake faɗa game da mala'iku a harshen mala'iku mala'iku suke cewa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiyan mala'iku suke cewa ma na tanazzalu mu mala'iku ba ma sauka daga sama mu yo ƙasa don gabatar da wani al'amari illa bi amri rabbika sai da al'amari ko umarni na ubangijinka lahu ma bayna aidina wa ma khalfana abin da ke gaba gare mu abin da ke bayan mu duka na Allah subhanahu wata'ala ne nasa ne shi yake tasarrufi da shi karkashin kulawa su suke wa ma kana rabbuka nasiya lalle ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba lalle Allah subhanahu wata'ala shine yake da ilimin ma kana abin da ya riga ya kasance wa ma sayakunu fil mustaqbal abin da zai faru a gaba wa ma lam yakun law kana kaifa yakun abun ma da bai kasance ba idan da zai kasance din ya zai kasance duk wannan Allah subhanahu wataala ya san shi Allah subhanahu wataala shi yake sanin halaye da kuma yanayi na dukkanin mutane gaba ɗaya tun kafin samar da su da lokacin samar da su da bayan mutuwarsu da kuma bayan an ƙara raya su a wani karni daban duka Allah subhanahu wa ta'ala ya sani babu abin da ke ɓuya daga cikin ilminsa subhanahu wa ta'ala shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma dan kusan lalle hakika Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadirun me iko ne akan dukkanin komai وأن الله كما حقيقة الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما يا ما ما يدك نكومي دا سننسا كومي نا كاركشن إيكوانسا كومي نا كاركشن سننسا yan uwana masu albarka da wannan gaba ne ta wannan aya da muka karanta ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum zaka iya yin raddi ga wasu daga cikin yan bid'a da ake ce musu al-qadariyya al-qadariyya suna ɗaya daga cikin firƙoƙi da suka fita daga addinin musulunci na farko-farko don su sun bayyana ne tun lokacin tun zamanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin su sahabi abdullahi dan umar allah ƙara masa yarda tun a wani lokaci aka samu ƙadariya su babbar bid'a su shine inkarin ƙaddara wai ba su yarda allah subhanahu wata'ala ya san ayyukan bayi kafin su faru ba a'a wai shi ma allah subhanahu wata'ala sai bayan kayi aiki aikin ya faru wai sannan Allah yake sani kafin kai Allah bai sani ba haka suke cewa sune alqadariya ba sai yadda Allah yana da yana da iko akan komai ba so da haka yanzu abin da kake sakawa a zuciyarka zaka yi shi wai Allah bai sani ba sai kai sannan shi ma Allah zai sani to wannan sune qadariya to kaga wannan ayar ya alamu Allah ya san abin da ke gaba ga gaba ga bayi abin da ma ba su aikata ba Allah ya sani wa ma khalfahum abin da ke bayan bayi abin da suka riga suka aikata Allah ya riga ya sani kaga raddi ne a gare su saboda wannan ne Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il alaihi rahmatullah ya rubuta littafi mai suna Khalqu af'alil ibad Khalqu af'alil ibad raddi ne ake wa qadariya wanda suke musun kaddara Allah subhanahu wata'ala yan uwana masu albarka bangare na bakwai a cikin wannan aya mai albarka ayatul kursiyu shine bangaren da ke bayani gaba da nuna gazawar bayi da kasawarsu game da kewaye wani abu ko sanin wani abu daga cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala sai abin da Allah ya ga dama ya bincina musu ya sanar da su lallai bayi ba sa iya sanin komai ba sa iya gane komai ba su da ilimi akan komai sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya dan bincina musu ya sanar da su za mu fanci haka ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha bayi la yuhituna ba sa kewaye ba sa a kewaye wani abu daga cikin ilimin Allah sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da su illa bima sha sai abinda Allah ya so ya ga dama kuma ya sanar da su wannan gaba malamai sun mata fassara guda biyu fassara ta farko suka ce ai la yattaliu ahadun min ilmi Allahi ala shay'in illa bima a'lamahu Allahu azza wa jalla ba wanda ke iya tsinkayar ya iya gano ya iya sano wani abu daga cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala babu shi ko da manzo ne mursali ko da mala'ika ne makusanci ba wanda ke iya sanin wani ilimi daga cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da wannan manzon ko ya sanar da wannan mala'ika wasu daga cikin malami suka ce wannan aya za ta ɗauki yin cewa babu wanda yake iya sanin wani abu daga cikin zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai abin da Allah ya ga dama ya fito da shi zatin Allah da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala bayi ba sa iya sanin komai game da zatinsa bayi ba sa iya tsinkayar komai game da siffofin Allah subhanahu wataala sai abin da shi Allah subhanahu wataala ya ga dama ya tsinkayar ya dan sanar da bayi abin da ya shafi kansa da kansa na suke saninsa shi sa duk abin da ka sani duk abin da kake iya tsinkaya daga cikin zatin Allah subhanahu wataala abin da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sanar da kai ne karkashin wannan zaka ga Allah subhanahu wataala yake cewa la yuhituna bihi ilman wala yuhituna bihi ilman bayi ba sa kewaye Allah madaukakin sarki da sani ma'ana ba sa iya sanin komai na Allah subhanahu wataala sai abin da Allah ya sanar da su shi sa bayi ba sa shishigi su kokarin kalato ko ƙaƙwalo wani abu da yake ya shafi zatin Allah madaukakin sarki akan karan kan sai abin da Allah ya sanar da su duk abin da zaka faɗa game da zatin Allah subhanahu wataala duk abin da zaka faɗa game da siffofi na Allah subhanahu wataala lalle dan uwana mai albarka ka tabbatar Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin alqur'ani ka tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a cikin hadisinsa ingatattu ta wannan hanyar da kadai zaka iya sanin yadda Allah madaukakin sarki yake domin Allah madaukakin sarki shi ya san kansa sannan kuma ya sanar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya so ya sanar da shi amma ni kai Allah sai yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanar kamar haka ‘yan uwana masu albarka daga wannan za ka gane gajiyawar bayi idan ka ɗauki gaba ta farko da maka ambata da wannan ka haɗa su za ka gane cikar ƙudura da girma da iko da buwaya na Allah subhanahu wata'ala a hannu ɗaya kuma za ka fahimci gazawa da gajiyawa da kasawa irin tamu ta bayi. Allah ya ce ya alamu ma bai na aidihim ma khalfahum duk abin da muke yake namu ne wanda muka aikata da wanda ba mu aikata ba wanda muke niyyar yi duk Allah madaukakin sarki ya sani babu abin da ke buya wa Allah subhanahu wataala to kaga wanda sai nuna maka Allah madaukakin sarki ke waye yake da kai babu wani abu naka da ke buya ga Allah subhanahu wataala ɗaya bangaren kuma sai aka ce su kuma bayin ba sa iya sanin komai sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da su kaga waɗannan abubuwan guda biyu zai nuna maka lallai mu bayi gajiyayyu ne mu bayu kasassu ne shi kuma Allah maɗaukakin sarki cikakke ne Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne duk wanda ba shi da irin wannan siffar duk wanda ba shi da irin wannan abubuwan da muka ambata bai kamata ka rike shi a matsayin bauta ba duk wanda bai san duk abin da kewaye yake kewaye da kai ba duk wanda bai san abin da ke cikin zuciyarka ba abin da ka ɗarsa don Allah maɗaukakin sarki ya sani tunani da ka fara insha'insa a cikin zuciyarka tunani Allah maɗaukin sarki ya san da shi abinda abinda suke cewa ma ɗarsawa ɗarsawa ma ka ɗarsa abu kafin ya zama tunani ka fitar da shi Allah maɗaukin sarki ya san shi saboda ka babu abin da ke ɓuya a gare shi namu mu kuma dukkaninmu babu wanda ya san wani abu sai abin da Allah ya ga dama to duk wanda ba shi da irin wannan siffan yan uwana masu albarka wanda ba shi da irin wannan bai kamata ka nemi wani abu a wajensa ba dan zaka shiga cikin wani halin da shi bai sani ba zaka shiga cikin yanayin da bai sani ba saboda ba shi da kewayewa a kanka da ilimi amma zaka shiga cikin rami ne kana sama ne kana ƙasa ne kana wani hali ne babu halin da zaka shiga subhanahu wataala bai sani ba shi sa kana miƙa hannu kana ɗaga hannu in ka roƙa zai ji ka sai ya amsa maka annabi yunus alayhi salam yana cikin ruwa a cikin kifi a cikin duhun dare ya yi magana ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa ka gaya min a wannan lokaci wa annabi Yunus zai kira Allah wa annabi Yunus a lokacin zai kira ya amsa masa in ba Allah madaukakin sarki ba to wannan nuna maka duk wanda ka kama ba Allah subhanahu wata'ala ba duk wanda ka rike ba Allah madaukakin sarki ba lalle ka rike gaiba ne ka rike wanda ba zai amfana maka komai ba ba zai kuma shi ma ba zai iya amfana kansa komai da komai ba Allah subhanahu wataala ya samu dace dan uwana masu albarka lalle wannan gabar tana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala duk wani ilimi da kaga wani ya sani Allah madaukakin sarki ya sanar da shi duk wani abin da kaga wani yana tunkaho da shi na sani ko wani abu Allah maɗaukin sarki ya sanar da shi shi sa duk abin da mutanen duniya duka suka sani gaba ɗaya na da da na yanzu salihansu da wanda ba salihansu ba ilimin addini da na boko gaba ɗaya yana cikin kalil da Allah maɗaukin sarki ya faɗa ɗan abin da Allah ya ga dama ya ɗan bincina ɗan kaɗan ya ɗan san mana ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Allah ce ba a ba ku komai ba game da ilimi sai ɗan kaɗan yanzu duk ilimin da ake takama da shi gaba ɗayansa duka Allah subhanahu wata'ala ce ɗan kaɗan ne ɗan ɓalgace so da ka wani ilimi da wani zai tunƙaho da shi ya cika baki da shi ya yi kaza ɗan kaɗan ne dai ɗan kaɗan ne ƙissar khidir da annabi musa alaihi salatu wassalam ta nuna mana haka lokacin da khidir da annabi Musa suna tare a mahaɗar kogi guda biyu wani tsuntsu ya zo ya sauka a kan teku ya sa min ƙarfinsa wannan bakin nasa dogo ya ɗan caki ruwa sai ya tashi sai khidir alayhi salam ya kalli annabi Musa ya ce kaga tsuntsun nan ya ce kaga abin da ya tafa daga cikin ruwan nan ya ce idan aka haɗa iliminka da ilimina gaba ɗaya bai kai abin da wannan tsuntsun ya tafa ba a cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala to ilimin bayi na duniya gaba ɗaya haka yake duka ilimin ilimin da za a tattara shi gaba ɗaya bai kai abin da wancan tsuntsun ya tafa ba a cikin ilimin Allah subhanahu wataala wannan hadisi na cikin bukhari yan uwana masu albarka shi sa mala'iku lokacin da Allah subhanahu wataala yayi niyyar halittar annabi Adam ya sanar da su ba dan neman izini ba sai dan mutuntawa da girmamawa mala'ikunsa ya gaya musu cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah yace a'lamu ma la ta'lamuna ku mala'iku na san abin da baku sani ba Allah subhanahu wata'ala ya halitta annabi Adam ya sanar da shi sunan komai da komai wa allama Adam al-asma kullaha komai aka sanar da annabi Adam alayhi salam thumma arabahum 'ala al-mala'ikati sannan sai aka bujiro da wasu daga ciki wa mala'iku aka ce ku faɗi sunan wannan da sunan wannan mai mala'iku suka ce qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya ubangiji babu abin da muka sani ba mu da ilimin komai illa ma 'allamtana sai abin da kai ya ubangiji kadan kadan sanar da mu shi sannan muka sani kaga duk ilimin mala'iku duk sanin mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya gajiyar da su ya kasar da su shine mai ilimin shine mai ilimin da babu wanda isa ya gajiyar da shi subhanahu wata'ala dan uwana masu albarka haka annabi Musa alaihi salam a wannan kissa da na baku ta cikin sahih bukhari wanda ta zo a cikin suratul kafi da fadi annabi Musa alaihi salam ya tashi a cikin banu Isra'ila yana wa'azi yana fadakarwa ɗaya daga cikin banu Isra'ila ya tambaye shi ya ce ya Musa wa ya fi kowa ilimi yanzu a duniya annabi Musa alayhi salam ya ce ni ne sai Allah subhanahu wataala ya so ya ladabtar da annabi Musa ya kamata annabi Musa ya jingina ilimi zuwa ga Allah madaukin sarki ba gare shi ba wanda a lokacin ka kalla a zahiri annabi Musa ya fi kowa ilimi tunda shine manzo da Allah ke masa wayi amma da Allah ya so ladabtar da shi sai Allah madaukin sarki ya ce bal akwai wani bawa da yake a mahadar kogi guda biyu ka je ka nemi ilimi a wajensa ka nemi ƙarin ilimi a wajensa aka bautar da annabi Musa ya nemi yarda Allah madaukakin sarki ta hanyar tafiya ya je nemo ilimi ya karo ilimi to lokacin da ya je ya samu wannan bawan Allah Khidir alaihi salam suka haɗu da shi daga cikin abin da ya ga masa yace ya Musa ya kai Musa a yanzu kai kana kan wani ni ina kan wani ilimi da Allah madaukakin sarki ya sanar da ni shi wanda kai bai sanar da kai ba yace kuma kai ma kana kan wani ilimi wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da kai shi ni ma bai sanar da ni ba haka an uwa al'amarin yake duk malantaka duk iliminka duk wani abu wallahi sai ka samu wani abu dan karami ya buya a gare ka ga wani ɗalibin ka ya san shi saboda mai ilimi bai ga dama ka san shi ba kai ɗalibin ya ga dama ya sanar saboda ilimin nasa ne yana sanar da mu ne kuma kawai abin da ya ga dama Nabi Musa alaihi salam ɗaya na gawa ɗaya cewa kai kana kan ilimin da ni ban da shi ni ma ina kan ilimin da kai baka da shi haka al'amarin yake yan uwana masu albarka haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa malamin duk duniya malamin mala'iku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takum ta'lam wa kana fadlullahi alayka aziman Allah subhanahu wata'ala ya ce wa anzalallahu alaikal kitaba hakika Allah subhanahu wata'ala ya saukar maka ya saukar da littafi a gare ka wal hikmata da kuma hikima yan uwa sai ya nuna ashe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abubuwa guda biyu Allah madaukakin sarki ya sauka masa dan uwa ku jira kyau abubuwa guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saukan masa da alkitabu ya saukan masa da alhikimatu wa anzalallahu alaikal kitaba Allah ya saukan maka da littafi me littafi shine alqur'ani wal hikmata kaga wannan wadin wawul ataf ce al atafu yaqtadi al mughayara al arabti yana nuna wancan na farkon ba shine na biyun ba kenan alkitabu daban alhikmatu daban alkitabu shine alqur'ani alhikmatu fa sune ingatattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yan kalakatu ina yan tatsire da suke cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi da hadisi ba shi da magana qur'ani kadai yazo da shi ya aje ya tafiyarsa wannan magana ce taimuni wannan magana ba maganar musulmi bace wallahi wa rabbil ka'aba duk mai inkarin hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisan duka addini yake rushewa gaba daya duka gashi nan Allah nuna mana abubuwa guda biyu saukarwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alkitab wal hikma in ka ce alkitab alqur'ani alhikma fassara mana shi me kenan shi ma alqur'ani Allah ya sauka maka da alqur'ani da kuma alqur'ani wannan ai gwaranci kenan Allah subhanahu wataala ya ce wa allamaka sannan ya sanar da kai malam takun abinda baka kasance ba ta alama kana sanin sa ada kaga hatta manzon mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ittifaqan ba shakka ba kokanto annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah bai taba halittar mai ilimi kamar sa ba amma gashi Allah nuna cewa wa allamaka ya sanar da kai malam takun abinda da baka da aminci tsara tabbata a gare shi shi Allah yake sanar da shi ballatana ni ballatana kai ilimi gaba ɗaya ka cokan yana wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa kana fadlullahi alayka aziman lalle falala Allah subhanahu wataala a gare ka mai girma ce ya rasulullah Allah subhanahu wataala ya faɗa yana mai kididdiga ni'imomin da ya mana yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah madaukakin sarki shi ya fitar da ku daga cikkunan mahaifiyanku lokacin da aka haife ku la ta'lamuna shay'an dukkaninku babu babu abin da ku sani lokacin da kowa ya fito daga cikin mahaifiyarsa babu wani wanda ya san wani abu ba wanda ya fito daga cikin mahaifiyarsa da alqur'ani a rike ba wanda ya fito yana kiran sallah ko yana karanta suratul fatiha ko suratul baqara babu shi duk sai da ka zo Allah ya ga dama ya sanar da kai ba wanda ya zo da ilimin boko duniya kowa ya same shi ne bayan ya zo haka Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an komai ba ku sani ba da Allah ya ga dama waje Allah kuma sam'a sai Allah ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal afidata ya sa muku zuciyar da za ku rinka tintintini da ita la'allakum tashkuruna fatan kwa gode masa bisa wannan ni'imar da ya muku mai girma Allah subhanahu wata'ala da ya so sai ke banci kansa da wasu ilmomi wanda ya tsinkayar da kowa da su don magana ga jiyarinmu ‘yan uwa hatta annabawa da manzanni da mala'iku Allah maɗaukin sarki sai ya ɓoye waɗannan ilimin a kansa a wajensu shi shi kaɗai don ya nuna mana gajiyawarmu duk yadda kake gani mutum ya kai akwai abin da ya gagare shi na ilimi da sani Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye wasu abubuwa wanda babu wanda ya san shi daga ciki akwai mafatihul ghaibul khamsa mabudan gaibi guda biyar su ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ƙarshen suratul luqman inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah lallai haƙiƙa Allah maɗaukin sarki indahu ilmu sa'a a wajensa ilimin tashin alkiyama yake ba wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama babu shi sa lokacin da mala'ika jibrilu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi game da tashin alkiyama washe za a tashi alkiyama sai ya ce masa mal mas'ulu anha bi ya'lam min as-sa'il dalila ka dubba mu sani ba shine inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaifa shi yake saukar da ruwan sama in ka ce an hasashe a gano yaushe ruwan sama zai sauka wannan wani abu ne daban amma idan ruwan saman ya sauko gwargwadon da zai sauko guda nawa ne waye zai amfana da shi waye zai azurta da shi waye zai zama toni kima a gare shi duk wannan Allah ya riga ya san shi duka ba daya wa ya'lamu ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin mahaifiya abin da ke cikin mahaifiya abin da ke mahaifa Allah madaukakin sarki kadai ya san shi wani ma zai ce ana scanning a gane idan an gane namiji ne ko mace ana iya samun daidai ana iya samun kuskure bayan nan idan yaron ya fito zai zo da rai ko ba zai zo da rai ba sannan mutumin kirki ne ko mutumin banza adadin arzikin da zai samu duwa ya san wannan wannan duk yana cikin ba mafil arhab abin da ke cikin mahaifiya duk technology ka sai dai ka bar wannan baka san wannan ba wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu ran babu wanda ya san babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe babu ba ma gobe ban an jima kaɗan baka sani ba yanzu ka gama shari'a idan an gama sallar juma'a zaka je waje kaza da waje kaza baka sani ba Allah subhanahu wataala sai canza akalaka ya bullo maka da wani abin da dole sai ka fasa wancan ka tafi wani baka sani ba ni da kai gaba ɗaya ba mu sani ba za mu kai ma goban babu wanda ya sani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut waɗannan sune mafatihul ghaib guda biyar da babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala kuma ba a shishigi a cikin su yan uwana masu albarka daga ƙarshe idan har mun fahimci wannan gaba ta ƙarshe da muka tattauna a kanta wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a bayi ba sa kewaye wani abu daga cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama manzanni da annabawa duka ba su san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da su ba san abin da zai faru a gaba sai abin da Allah ya sanar da su abubuwa da yawa za su faru Allah madaukin sarki bai sanar da su ba su ma ba su sani ba to ya kuma ake samun wasu maƙaryata 'yan damfara bokaye azzalimai suke da aure sanin gaibi yanzu ya ake samun wasu bokayen suke da aure sanin gaibi abin mamaki kaga mutanenmu yanzu mafi yawa daga cikinmu sun ba da amanna da bokaye da bokanci amanna da baka tsammani da yawa daga cikin mutane yanzu wallahi yan uwa idan al'amari ya taso musu ba sa zartar da shi ko sai aiwatar da shi sai sun je an duba musu abin ya kai har an yi modernizing din harka bokanci yanzu in kawo in kawo social media zaka ga akwai bokaye yan social media wasu na gaya maka kada kada ka aure mace iri kaza ko mace iri kaza wai akwai in sunanka kaza sunan matar da zaka aura kaza wai kada ka aura babu nasara a ciki kuma sai ya ga mutum miskini wai ya yadda wannan abu ne fa da yake gaibi babu wanda sai sai Allah subhanahu wataala kasuwanci mutum zai yi wasu ya je boka ya duba masa sai a ce masa babu sa'a tsakani da Allah wace irin toshewa basira ce wannan wace irin toshewa basira ce wannan idan yana bada sa'a shi ya ba kansa sa'a mana ya zo ya zauna a nan wajen yan uwa mu ji tsoron Allah zuwa wajen boka kafirci ne ba daidai bane zuwa wajen boka warware addini ne ka dogara ga Allah wallahi yan uwana masu albarka na rantsi na ƙara rantsewa babu wani abu da boka isa maka Allah subhanahu wataala komai a hannunsa yake bai san komai ba ƙarya yake ƙarya yake yi harkar bokanci yanzu uwa ta yi yawa a cikinmu ta yi yawa mutane da yawa suna zakke waɗannan harka ta bokanci saboda harka ce da ake samun kuɗi da mutum ya ɗan birkice yanzu ya canza kala kuma ba sai shi kenan sai ga ya samu kuɗi saboda mutane masu neman sa'a suna da yawa za a yi ta kai kaji da abubuwa kala kala da hadaya iri iri Allah subhanahu wataala ya shirye da mu yan uwa Allah ya tsare mana imanin mu duk abin da zai taba mana imanin mu Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon nesa da shi Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu Allah subhanahu wata'ala ya taimaki ƴan uwan mu da suke Palestine wannan azaba da suke sha a waɗannan a wajen waɗannan mugayen mutane Allah madaukakin sarki ya mana maganin su lalle ƴan uwa ƴan uwan mu da suke Palestine suna buƙatar addu'a suna buƙatar addu'a suna buƙatar addu'a abinda zamu iya musu kenan mu musu addu'a Allah ya kawo musu dauki Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki yan uwanmu da suke garuruwan zamfara da katsina waɗannan abubuwan da ake na rashin kyautawa a kama mutane yan uwa a yanka su a harbe a yi fyaɗe a karɓi kuɗi duk gashin abubuwan suna tafiya kamar garuruwan da babu gwamnati yan uwa mu da abin bai ƙara sojan mu mu rinka taya su da addu'a suna buƙatar addu'a babu abin da zamu iya musu da ya wuce haka Allah ya tsiratar da su Allah ya fitar da su Allah subhanahu wataala duk wanda yake da hannu a cikin wannan mugun abin da ke faruwa a Najeriya Allah madaukakin sarki ya tarwatsa shi kada Allah madaukakin sarki ya bashi zaman lafiya a gidansa da iyalinsa a duk inda ya kasance duk abin da zai samu na dukiya Allah madaukakin sarki ya ɗeba albarkarsa ya za ya zamto masa bala'i da masifa a rayuwarsa gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya kare mu ya kare iyalanmu ya kare mu gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah qumu ila salati yarhamukumullah